بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن أبي الزناد مم.
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة مم.
فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم مم.
وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه مم.
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها باب ما ja'a fi sa'atin lati fi yawmil jumu'a wannan babi yana magana dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da wannan sa'ar da take ranar juma'a wato wannan lokaci ɗan ƙanƙane wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa addu'ar bayan shi a wannan lokaci نعم to game da bayaninta qala ubaidullahi ubaidullahi ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an malikin yahya ibn yahya ibn kathir ibn wuslas al-laythi maulahum ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga wajen babban malaminsa al'imamu malik abu abdullahi al-madani al-faqihu imamu daril hijira kabirul mutqinina wa ra'asul mutathabbitina aqalul uqala'i wa akmalul fudala'i wato babban malami al-imamu malik an abi zinad shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa abu abdurrahman abdullahi ibn zakwan al-qurashi al-madani al-ma'ruf bi abi zinad maula ramlata binti shaybata bin rabi'ata imra'ati uthman bin affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita anil a'raj wato shi kuma ya jiyo daga abu dawud al-imam abdurrahman bin hurmuz al-a'raj an abi huraira shi kuma ya jiyo daga abdurrahman ibn sakhar wato addausi as-sahabiyul jalil wato babban sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda al-imamu shafi'i yake cewa ahfazu marra wal haditha abu huraira wato daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi na annabi a duniya gabaki daya wanda ya fi su hadda mai karfi shine abu huraira ya ce to haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakara yawmul jumu'ati ya ambata ranar juma'a ya faɗi fadala ta ranar juma'a faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin wannan fadala da yake zanowa ta juma'a ya ce fihi sa'atun a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci wanda la yuwafiquha abdun muslimun bawan Allah musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba wa huwa qa'imun yusalli alhali yana tsaye yana ta ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala yana roƙon Allah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani abu na alkhairin duniya ko na lahira illa a'tahu iyahu face sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan abin da ya roƙa wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyadihi yuqalliluha sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi nuni da hannunsa yuqalliluha yana karanta wannan lokacin wato lokaci ne dan kadan ba mai yawa ba don haka a yi ƙoƙari a kula da kyau a ranar juma'a akwai lokaci wanda yake mai tsada wanda bawan allah musulmi ba zai dace ba da wannan lokaci ɗin yana roƙon allah subhanahu wa ta'ala wani abu face sai allah ta'ala ya bashi wannan abu malam ya sa'al ithman au qati'ata rahimi matakal bai roki ba wani laifi ko kuma yankewa zumunta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa na'am وحدثني عن مالك Mm, أن يزيد بن عبد الله بن الهادي mm, عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي mm, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف mm, عن أبي هريرة mm.
أنه قال na'am خرجت إلى الطور Mm, فلقيت كأبا الأحبار mm, فجلست معه فحدثني عن التوراة mm, وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mm, فكان فيما حدثته أن قلت mm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة Mm, فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة mm, وفيه تيب عليه Mm.
وفيه مات وفيه تقوم الساعة mm, وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة mm.
من حين تصبح من حتى hini نعم من حين تصبح حتى تطلع الشمس Mm, شفقا من الساعة na'am إلا الجن والإنس na'am وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا Mm, إلا أعطاه إياه mm, قال كعب ذلك في كل سنة يوم mm, فقلت بل في كل جمعة mm, فقرأ كعب التوراة mm.
فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفارية فقال من أين أقبلت Mm, فقلت من الطور mm, فقال لو أدرك نعم لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ما, ما خرجت ma ما kharaja خرجت na'am سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Mm, لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد mm, إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا mm, وإلى مسجد إي... نعم إيلياء أو بيت المقدس mm, يشك قال أبو هريرة mm, ثم لقيت عبد الله بن سلام mm, فحدثته بمجلسي mm, مع كعب الأحبار mm, وما حدثت نعم وما نعم وما حد وما حدثته به في يوم الجمعة mm, وقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة mm, فقال عبد الله بن سلام صدق كعب mm, ثم قال عبد الله بن سلام mm.
قد علمت أية Qad ساعة alimtu نعم قد علمت أية ساعة هي na'am قال أبو هريرة Mm, فقلت له أخبري نعم أخ نعم أخبرني mm, بها ولا تظن نعم ولا تظن علي mm, فقال عبد الله بن سلام mm, هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة mm, فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة mm, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي mm, وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها mm, فقال عبد الله بن سلام mm.
ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي na'am قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جو دغ الإمام مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد wato shi kuma ya jiyo daga Yazid dan Abdullahi dan Had an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith at-Taymi shi kuma ya jiyo daga Muhammad dan Ibrahim dan Harith at-Taymi an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf shi kuma ya jiyo daga wajen abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf al'urashi an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu qal haƙiƙa abu huraira ya ce kharajtu ila tur wata rana a madina na kwan biyu ban zagaya ba ban yawo ba na fita zuwa dutsen ɗuri sina'a wato dutsen da annabi musa alaihi salatu wassalamu ya je shi can suka tattauna da ubangiji ya ce to na fita na zagaya can wajen tsur wannan jabalu tsur ɗin falaɗitu ka'abal ahbar sai na haɗu da ka'abul ahbar wato ka'abul ahbar ba yahude ne ya musulunta a zamanin umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi ya ce to sai na haɗu da shi a wannan guri da na haɗu da shi fajalastu ma'ahu sai na zauna tare da shi muka yi musanyar ilimi fahaddatsani an taurati wa haddattuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya zantar da ni dangane da abin da ya sani na attaura ya zantar da ni abubuwa da dama wanda suke cikin attaura wanda ni ban san su ba ni kuma fa haddathuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma na zantar da shi dangane da wato babbar jika wanda na kwaso ta daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato na zantar da shi wani kaso daga cikin ilimin ɗimbin ilimin da na amso daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fakana fi ma haddattuhu an ƙultu ya ce yana daga cikin abin da na zantar da ka'abul ahbar a wannan zama da muka yi da shi na ce da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce khairu yaumin tsala'at alaihi shamsu wato mafificin yinin da rana ta hudo a kan shi yinin da ya zamanto a duniya ya fi kowane yini shi ne yawmul jumu'ati ranar juma'a wato shi ne khairu yawmin wato shi ne mafifici daga cikin kwanaki na sati a kwanaki na sati guda bakwai to ranar juma'a ta fi kowace rana alkhairi wato wannan in a kwanaki ne na kullum kullum kenan na sati amma yau a kwanaki ne na shekara ranar arfa ta fi kowace fihi khuliqa adam wafihi uhubita min aljanna wafihi tiba alaihi wato zai zano waɗansu abubuwa ne wanda a wannan ranar juma'a ce kaɗai suka afku in banda juma'a ba ranar da wannan abun ya afku a cikinta na farko a ranar juma'a ne allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi adam a ƙarshen sa'a ta ranar juma'a a wannan lokacin allah ta'ala ya halitta annabi adam wafihi uhubita min aljanna sannan kuma a wannan rana ce ranar juma'a udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna kuma a wannan rana ce ta juma'a uhubita min aljanna aka saukar da shi daga aljanna zuwa duniya wa fihi tiba alaihi kuma a ranar juma'a ce Allah subhanahu wata'ala ya amshi tuban shi lokacin da ya jefo mishi waɗansu kalmomi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim an gane ko wa fihi mata kuma a wannan rana ta juma'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa fihi taqumu sa'a sannan kuma a ranar juma'a ce alkiyama za ta tsaya a ranar juma'a ce za a yi tashin alkiyama وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ba wata dabba ba wata halitta wanda take tafiya a saman ƙasa face dai ta yi shiru ta yi kasage ta kashe kunnanta ranar juma'a min hini tusbihu hatta ta tsulu a shamsu tun daga lokacin da alfijir yake to hal rana ta hoto ba wata dabba face dai a wannan lokacin in ka ganta za ga ta yi tsit ta yi shiru shafaƙan mina sa'a saboda tsoron kada alkiyama ta tabbata wato saboda ranar tashin alkiyama ranar alkiyama ranar juma'a ranar alkiyama za ta yi bayan alfijir ya keto kafin rana ta fito a wannan lokacin za ta da to shi yasa saboda tsoro za a gani cewa yanzu in kana da dabbobi a cikin gidanka ranar juma'a in ka fito da safe za a ga yanayinsu ba irin sauran yanayi na sauran ranaki ba ne to rana tana hutowa shi kenan sun samu kat shi kenan yau ba yau ba ne wannan abu sai a shiga kuma cikin alƙalla ta duniya allo sai rana ce illal jinna wal insa mutane da aljannu ne kadai su masu kunnen kanshi suna karantawa suna gani amma su busa busa rikicewa ranar lalabishi da juma'a ranar juma'a da sahi eh na'am su busa karantawa amma eh su busa karanta amma saboda girmanta da suka ji da lamarinta tsaye ya zamanto su sun kiyaye abin amma mutane da aljannu saboda kunnen kashi za a ga yanzu ranar juma'ar ma za ka ce da sahi akwai ɗar ma'armina irin wannan ka ce a ɗar mashirar laraba kala ce ko ko juma'ar wannan ta tashi da kiyama ce a sai juma'a za ka ce da sahi muna da ɗar ma'armi an gane ko? wa fihi sa'atun la yusadifuha abdun muslimun amma malamai wasu yi magana akan nan wa wato hatta ta tsula shafaqan min sa'ati illa aljanna wal ins waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda su mutane da aljannu sun san cewa alkiyama ba za ta tabbata ba sai dujal ya zo to tunda har yanzu dujal bai zo ba to duk wata juma'a da za ta zo ba ita bace wanda za ya tashi alkiyama amma duk da aka ce al'alamatu sa'a al-kubra bar at-tazharu wato alamomi na alkiyama manya-manya sun fara bayyana to a wannan lokacin shi ma ɗan adam jin zai zai kwankwasa zai zai zai wannan shi ma zai yi la'asar amma waɗansu suka ce to ai akwai jahilai wanda ba san ba a sa'atul kubra da sa'atul al'alamatul sugura da al'alamatul kubra to ala kulli halin dai gashi nan dai a ranar juma'a akwai wata sa'a la yusadifuha audun muslimun wato bawan Allah musulmi ba zai dace ba ma'ana la yuwafiquha kenan ba zai dace ba da wannan sa'a din wa huwa yusalli alhali yana roƙon Allah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani abu illa a'tahu iyahu face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan abu wato haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa wa huwa yusalli ma'ana wa huwa yad'u yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani abu face sai Allah ta'ala ya bashi wannan abu qala ka'abun Ka'abul Ahbar ya ce wa Abu Huraira, Zalika fi kulli sanatin yawmun, ya ce, Amma wannan wa gara basal wa, a kowace shekara ce ake samun juma'a ɗaya tal. An gane ku? Faƙultu bal fi kulli juma'atin. Abu Huraira ya ce, Nace da shi, a'a, ba haka ba ne. a kowace juma'a ce a kowace juma'a akwai wannan gara basala akwai wannan bonus din irin yadda kowace juma'a in kai shaf shaf na move za su baka gara basa za su baka bonus to haka na a kowace juma'a akwai wannan bonus din faqara ka'abu ni taurata faqala sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'abul ahbar sai ya dauko littafin a taura yace mu za ka wa wannan ya buɗo fajikin da yake magana a kan juma'a sai ya karanta ta sai ya ce ƙwarai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi gaskiya lalle haka ne kowace juma'a ce ce na manta ne tsala abu huraira to shi kenan bayan abu huraira sun rabu da ka'abul ahbar da ya taso zai dawo gida abu huraira ya ce falakitu basrata bin abi basrata al-ghifari sai na haɗu da wannan babban sahabi wanda shi sahabi ne baban shi sahabi ne basaratu bin abi basara wato sai na haɗu da shi faƙala min aina aqbalta basaratu bin abi basara sai ya ce da ni abu hurera daga ina ku ka zo daga ina ka gabato wannan nake ganin ka ka ɗan yi kososo faƙultu min da tsur nace da shi daga dutsen ɗuru sina a nake faƙala lau adraktuka ƙabla an takhruja ilaihi ma kharajta yace da a ce na riske ka a gida kafin ka fita ka tafi wancan dutsen da baka tafi ba wannan tafiya mai nisa in aka za ka iya yin ta wannan mana abu hurera ka manyanta haka yace da shi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد wato ba a ɗaura taguwa a ɗora mata sirdi a samanta a hau a yi tafiya a kanta a tafi wani guri saboda matsayin shi illa ila talatati masajida face dai zuwa masallacai guda uku wato gurare uku ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ake daura wato ake yin ake ake yin laftu a saman taguwa a tafi wannan gurin amma saboda fadalar guri ko saboda albarkar guri ba wani gurin da zaka tafi in ba waɗannan guraren guda uku ba an gane ko ma'ana a cikin wata ruwa da yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ila al-masjid al-haram wato zaka iya daura taguwarka daga gidan da kake ka dora mata abin hawanka ka hau samanta ka tafi masallaci mai alhurma saboda bayar da ibada ta hajji an gane ko wa ila masjidi haza sannan kuma zaka iya tafiya zuwa ga wannan masallacin nawa daga inda kake za ka iya tuka motar ka ce kawai za ka tafi masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda ka yi sallah ta nafila raka a biyu a cikinsa ko wani abu makamancin haka saboda shi ne almasjidun lazi usisa ala taqwa wato masallacin da aka gina harsashin shi akan taqwa wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani an gane ko wa ila masjidi iliya'a ko kuma zuwa masallaci na jursalan aw baitul maqdis wannan shakkun minar rawi masjidu iliya shine masjidu baitul maqdis masallaci na baitul maqdis wato wannan shi kuma saboda masallaci ne wanda a kullum mala'ikai suna ziyarar shi wato zaka iya zuwa ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun ka tafi saboda neman albarka a wannan guri amma in dai ba waɗannan guda uku ba to ko ina saboda wannan gurin ba za ka iya tafiya dalilin wannan ba sai dai saboda wanda suke zaune a gurin kana da aboki a gari kaza za ka kai mai ziyara amma ba wai saboda garin ba kana da aboki a agadas za ka je ka agadas dalilin ka je ka agadas za ka je ka ga masallacin agadas da ake magana a kan shi an gane ko ya shukku wato yana shaka akan masjidi iliya a yace ko ko masjidu baitul maqdis bala abu hurairata abu huraira ya ce sun malaƙitu abdullahi bana salami sannan kuma bayan mun rabu da basaratu buna abi basara algifari sai na haɗa hallo da abdullahi ɗan salam ɗaya daga cikin wato yahudawa wanda suka musulunta fahaddatuhu bi majalisi ma'a ka'abil ahbar sai na bashi labari na zantar da shi wato da fadar da muka dora da ni da ka'abul ahbar wato na bashi labari da zaman da muka yi da ka'abul ahbar wa ma haddathtuhu bihi fi yawmil jumu'a kuma na bashi labarin abin da na gaya wa ka'abul ahbar game da ranar juma'a da fadalanta fa qultu nace da shi qala ka'abun zalika fi kulli sanatin yawmun abu huraira ya ce da shi lokacin da na gaya mai a wata a juma'a akwai wata sa'a wanda bawan allah musulmi ba zai dace ba yana tsaye yana ibadar allah yana roƙon allah wani abu face sai allah ya ba shi wannan abun ka abul ahbar ya ce da ni zalika fi kulli sanatin yawmu ai wannan garaɓasa ɗin ana samun ta ne a juma'a ɗaya tal a cikin jumu'o'i na shekara qala abu huraira ya ce Bala Abdullahi ibn Salam. Abdullahi ibn Salam saboda shi a taural a kan shi take. Sai ya ce ka zaba Ka'abun. Ka'abu ya yi kuskure ba haka ne ba. Ya ce Ka'abu ya gaya maka ba daidai ba kuskure ne ya yi. Faƙultu sai na ce da shi sun makara Ka'abu ne taurata. Da na ce mushi ai kowace juma'a ce sai ya ɗako a taura. Da ya ɗako a taura sai ya karanta ta. Faƙala bal hiya fi kulli jumu'atin. sai ya ce da ni a ai kowace juma'a ce kamar yadda ka faɗa faƙala abdullahi ibn salam sadaka ka abun abdullahi ibn salam ya ce yawwara yanzu na jizanci ka abu yayi gaskiya a taura ma haka ta tabbatar sun maƙala abdullahi ibn salam sannan kuma sai abdullahi dan salam ya ce wa abu huraira gada alimtu ayyata sa'atin hi haƙiƙa na san wani lokaci ne wannan lokacin mai tsada wannan lokacin da bawan Allah musulmi ba zai dace ba yana tsaye yana roƙon Allah ta'ala wani abu face sai Allah ta'ala ba shi wannan abu. Tsala Abu Huraira, Abu Huraira ya ce, Faƙultu lahu akhbirni biha wala ta donna alayya, wato faƙultu lahu sai na ce wa abdullahi ibn salam na ce da shi malam abdullahi akhbirni biha ka bani labari game da wato wala ta zanna ko wala ta dinna kowanne ya halitta an gane ko imma bi kasri bad wa imma bi fatiha bad an gane ko alaikum assalam wa rahmatullah akhbirni biha ka bani labari game da wato wannan sa'a wanda take cikin ranar juma'a wanda take da kai wannan garabasa mai girma wala ta dinna alayya kada ka yi min rowata wala ta bakhal alayya kada ka yi min rowa ka gaya mun ita don nema in dinga in dinga wato yin amfani da dama ta a wannan lokaci faƙala abdullahi ibn salamin sai abdullahi ibn salamin ya ce wa abu huraira hiya akhiru sa'atin fi yawmil jumu'ah wato ƙarshen lokaci a ranar juma'a shine lokacin da ya fi kowanne daraja shine lokacin da bawan Allah musulmi ba zai dace da wannan lokacin ba yana gaya wa Allah bukatar shi face sai Allah ta'ala ya bashi saboda a wannan lokacin ne aka halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam tau qala abu hurairata abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace da shi wa kaifa takunu akhiru sa'atin fi yawmil jumu'a ta kaka ne wannan sa'ar za ta kasance ita ce ƙarshen sa'a ta ranar juma'a wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli alhali haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bawan Allah musulmi ba zai dace ba da wannan sa'ar alhali yana sallah wa tilka sa'atu sa'atun la yusalla fiha yace wannan lokacin da kake magana a kan shi lokaci ne wanda ba a yin nafila a ciki bayan la'asar har rana ta fada ba a yin nafila to ta kaka kuma zaka hada wannan maganar taka da maganar annabi da yace la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli kenan akwai tufka da warwara a cikin maganar tau abdullahi dan salam ya ce mala abu hurera kenan faƙala abdullahi ibn salamin alam ya ƙuli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salatin hatta yusalliya ya ce mala abu hurera shin baka ji ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wanda ya zauna a cikin masallaci yana jiran lokacin sallah yayi za a dinga rubuta mai ladan sallah hal yi wannan sallar ƙala abu huraira fa qultu bala abu huraira ce nace da shi kwarai ku ya tabbata annabi ya faɗi haka ƙala abdullahi ibn salam yace ai fa huwa zalika to ai wannan shi abun shine abin da annabi yake nufi da yace wa huwa qa'imun yusalli qa'imun ma'ana yana dawwama ma'ana wazibun yusalli kuma ma'ana ya da'u saboda alƙiyamu yana zawa da ma'anar almuwazaba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa minhum man inta amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dubta alayhi qa'ima ba wai ka je ka tsaya ba kan shi kikan a ka je mishi da sahi ka je mishi da bare ka dame shi ka hana shi sakat to wannan shine zai maka zai biya ka to amma magana akan abin da ya shafi wannan sa'a ta ranar juma'a malamai sun yi sabani a kanta sama da magana arba'in al'imam ibn hajar al'askalani cikin littafin fatul bari wato ya hakaito magana arba'in da biyu sabani na malamai akan wani lokaci ne shin wai ita wannan sa'a din akwai ta ma a yanzu ko kuma babu ita in akwai ta shin halhiya ta tanakalu amla ta tanakal a kowace juma'ar tana nan ko ku a'a illa fi kulli sanatin saboda yanzu zamani ya gurɓace sai a kowace shekara to in a juma'a take to shin a juma'ar a kowace juma'a a lokaci ɗaya take ko ku a'a zai iya yiwuwa wannan satin wannan juma'ar ta zo ta da safe sati na gaba ta zo ta da rana sati na gaba ta zo da barice sati na gaba ta zo daf da waɗan rana ko ku a'a a guri ɗaya take wato akwai saɓani na malamai sosai a kanta wanda idan mutum ya koma can cikin fatul bari wato al'imam ibn hajar ya kawo magana 42 saɓani na malamai a kanta wa biya da alƙadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am wannan wani da ke